بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لساجوا والنسافية تلهدي yau muna ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wacce ce daidai da ashirin da hudu ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen ola saminaka inda muke ci gaba da gabatar da darasi a cikin littafin kitabu ishratin nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasai rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta hijiran shekara ɗari uku da uku bayan hijira Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shi darasin mu na hamsin da ɗaya a cikin jerin karatun wannan littafi asalin wani littafi wani bangare ne littafin imamun nisa'i shine as-sunnul kubra amma sai ya ware waɗannan hadisai a wannan bangare don ya karantar da mutane yadda ake zamantakewa da mata a gidajen aure amma a bisa tsari na addinin musulunci a bisa tsari wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wato karantar da mu muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kiyayewa ya bamu ikon yin aiki da abin da muke sauraro darasin mu da ya gabata mun karkare ainihin wato bayanai dangane da abin da ya shafi zamantakewa tsakanin mata da ainihin wato mazaje da irin yadda mata ke faɗin ɗabi'u da halaye da mazajensu hadisin ƙarshe a wannan babi hadisi ne da ta rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bana ba ku labari game da mafi alherin matayen ku ba na daga cikin mata yan aljanna kaji sai daga ce mata yan aljanna to barka ji kana da ita a gidanka ko baka da ita sai manzon Allah ya ce su ne alwadudu mata masu tsananin nuna soyayya ga mazajensu alwaludu kuma waɗanda ke haihuwa allati idza adat aw udiyat wacce idan ta cutar da mijinta ko aka cutar da ita ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha za ta zo ta rike hannun mijinta thumma taqulu tace da shi wallahi la azuru ghumdan hatta tarda tace wallahi bazan rinsa ido na in yi bacci ba har sai ka yarda da ni kuma sai ka yafe min laifin da nayi ma'ana laifin ko da ita ta yi ko ita aka yi wa yawa sau kali in ce yan aljanna ce to ko da a miki laifi ke ce ba da haƙuri eh amma in ke yi wacce ba a san inda kike bane to zai ki ta fuffuka kina cika kina batsewa kina tunanin cewa dole sai mai gidan ya zo ya ba ki haƙuri za ki haƙura ko Allah madaukakin sarki ya samu dashi to mun karanta wannan hadisi da kuma ainihin wato isnadansa baki daya hadisi ne wanda al-Imam Bukhari ya fitar shi a kitabun nikah haka nan Imam Muslim ya fitar shi shi ma a cikin fadail sahaba daga Ali ibn Hujr Allah malaukakin sarki ya samu dashi yau malam da yake cewa al-wasiyatu bin nisa haka ne ko al-wasiyatu bin nisa'i wasiya domin mata an gani ma'ana wasiya na kace kalmar wasiya tana nufin wani umarni ne mai ƙwari wanda shari'a ta yi wanda ya zama kuma dole mutum ya kula da shi game da abin da aka yi masa umarni kalmar wasiya ta zo da yawa a cikin qur'ani mai girma wurin farko shine a cikin suratul baqara ko kutiba alaikum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين an gane wannan wuri kenan sannan kalban wasiya ta maimaitu hatta wasiya da Allah ya yi wa ɗan adam game da iyayensa wa wasaina al-insana liwalidayhi ihsana ko husna duka ya zo da yawa a cikin qur'ani mai girma annabi ibrahim ya yi wa wani wasiya ya yi wa ƴaƴansa wasiya wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun an gane wannan ko yawwa to duk waɗannan wasiyoyi jama'a umarni ne mai ƙarfi wanda ya zama wajibi a kan mutum ya kula da shi da ka shi ya sa ma idan ce idan an bar wasiya ko da mutum mutuwa ya bar wasiya a cikin dukiyarsa a yi masa kaza to kafin a raba sai an cire ne haƙƙin wasiya ko yawwa haka Allah ya faɗa min ba'di wasiyatin tusuna biha aw daynin ko min ba'di wasiyatin yusina biha aw dainin to duk waɗannan mu gane umarni ne mai karfi a shari'a musulunci wanda ya zama dole mutum ya kiyaye a kansu dan ka kace an ce wasiya ka ce ai wasiya ne kawai ni ba wani abu ne wanda dole sai nayi ehe a'a dole sai kayi shari'a musulunci ta kallafa maka dole ka kula da wannan Allah madaukakin sarki ba mai kulawa to jama'a kun ji dan haka wannan wasiya ce umarni ne mai ƙarfi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi game da muhimmancin kulawa da mata da tsare musu haƙoƙinsu da cika musu abin da ya dace da kuma daga kai wajen ko in ce kau da kai game da kurakuransu don su dama mata tsakani ga Allah rayuwarsu haka take tafiya gaba ɗayanta rayuwa ce mai cike da matsaloli za ka zo ka ji a wannan hadisi jama'a mun gane wannan za ka zo ka ji a wannan hadisin da wasu hadisan daban Allah madaukakin sarki ya samu dace Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala ta qala aqama al-Qasim bin Zakariya ibn Dinar al-Kufi قال حدثنا حسين بن علي عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه وإن إن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ko fastausu bin nisa babban malami alqasim ibn zakariya ya karanta da imamun nisa'i wannan hadisi an gane wannan wannan bawan Allah babban malami ne alqasim ibn zakariya ibn dinar al-kufi babban malami ne yana daga cikin malaman imam muslim imam muslim ya riwaya daga gare shi shi kuma yace قال حدثنا حسين بن علي yace Husayn ibn Ali al-Ju'fi al-thiqatu al-'abid shi ma ya karantar da mu hadisi an gane wannan ko wada'ir shi kuma sai yace an maisara shi kuma daga maisara al-ashja'i maisara al-ashja'i babban malami ne daga cikin ainihin wato malamai an gane wannan ko yawwa شيني ميسرة ابن قدامة أبو الصلب الكوفي وأن مالمي أنا سمي الثقة الثبت إن كج مالم هني مالم هني فياتي وأن مالمي الثقة الثبت مالمي ني ما ينهدى mai masifar karfin kwanya wanda duk abin da ya ji na ilimi baya mantawa ina fata an gane wannan kuma amintacce ne baya ha'inci da riwayarsa rahimallahu an jami'a yace shi kuma yace qala hadathana abu hazim ana abi hazim shi kuma yace daga abu hazim wai abu hazim shine abu hazim salman ashja salman al-ashja'i Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya عن أبي هريرة شوف ملك أبي أبو هريرة ألا يقام بشدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم ألا وجه صلاة ألا لأمين جستبت أبريشي منظم ألا ياشي استوصوا بالنساء يا أبو جماعة إني مكو وصية إنا مكو وصية ليور مكو دماتا كلا دماتا ku kula da sha'anin mata fa innal mar'ata domin ita mace khuliqat min dhila'in an halice ta ne daga kashin awaza an san awaza ko ba hausa mai ta nan to bari mu kuma ɗaya ko wani hausa mu ta gargajiya ta nan shi ne yawwa an halice ta ne daga kashin haƙarƙari an gane wannan da zan tambaye ku a cikin kasusuwan haƙarƙari ko a waza wanne ne ya fi tsananin malfasa na sama ko na ƙasa na sama wanne ne ya fi lankwashewa na sama ko na ƙasa na sama ko na sama shi ya fi tsananin ne lankwasa ka taɓa ganin wannan kashin an buɗe shi Usman Abubakar da ke yin menene da ke harkan abin nan abin da ake ce ma hawa ko to za ka ta cewa wannan kashin ko ka miƙa da shi dai miƙuwa dole sai ne kari ɗayan biyu ne inda ka ce za ka lambata shi ka miƙa da shi sai ne kari an gani ba ne da daidai ba to kun ji da manzon Allah ya sifanta mace yace fa inna المرأة خلقت من ضلع domin ita mace an halicce ta yi daga ƙashin haƙarƙari an gane wannan lankwasashe sai manzon Allah ya ce wa inna a'waja shay'in min ad-dhila'i a'la kuma lallai mafi lankwasa wanda yafi lankwasa daga cikin kasusuwan haƙarƙari shine na sama in zahabta tuqimuhu in ka je ka ce za ka nemi ka miƙar da wannan ƙashin ya miƙe ka fartahu sai ka karya shi wa in taraktahu in kuma ka ƙyale shi a haka in ka ƙyale shi a haka a lankwashen in ji manzon Allah lam yazal a'waj ba zai gushe ba yana nan a lankwashensa fastausu bin nisa'i khaira dan haka ya ku jama'a ina muku wasiya ku riƙe mata da alheri ku riƙe mata da kyau ku kyautatawa mata wasiya tawa annabi muhammad ina fata an gane wannan kisa wani hadisi ya cewa annisa'u shaqa'iqur rijal su mata yan uwan halittar maza ne namiji baya samun rayuwarsa ta yi daɗi sai da mace mace rayuwarta ba ta daɗi sai da namiji Allah ne ya haɗa ba yadda za a yi ka mori rayuwa ba tare da mace ba ba yadda za a yi mace ta mori rayuwa ba tare da namiji ba dan aka ce shaƙiƙi shine wanda aka halice ku uwa ɗaya uba ɗaya kuma yanzu dukkan mu nan idan aka bi mu aka bi sansala za a ga mun koma uwa ɗaya ne uba ɗaya ko ba ka bane tushen ba na ba dan wani da hawa'u to ai uwa dai uba ɗaya ne dan duk wanda ya kare zai kuma ka hawawu ne da annabi adam da uwan da uban duka an gane wannan amma Allah ta halitta mu a yankuna daban-daban kuma ya sanya muka zanto a wannan tsari jama'a mun fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace Imam Nasa'i jama'a ku lura ya kawo wannan hadisin kwaya ɗaya tilo da ya kawo shi kuma kawai bai wani ƙarin bayani ko sai ya gaba abin shi an fahimta me yake nunawa kalman istausu a larabci suka ce ma'anahu tawasau bihinna tawasau bihinna ku dinga yi wa junanku wasiya wajen rike mata da alkhairi kamar yadda nake wannan karatun na wannan bayani kai ma haka zaka dinga yi wa sauran mutane bayani wani ka rike matan da alkhairi kuma ka zo za a aure ba ka ki cewa ba a kula da cinta da shanta da makwancinta da suturarta da lafiyarta da addininta ba haka bane ba ai kowannen mu sai da yake wannan alƙawarin kafin a bashi waje matan da zai aura an gani shi yasa babu yadda za a yi aure ba wali saboda wali shi zai sharɗanta maka kaza da kaza da kaza da kaza an gane wannan to kalman istausu tana nufin ai tawasau bihinna ma'ana ku dinga yi wa junanku wasici da yin riko da mata an gane wannan Allah madaukaki zai sa mu dace sai malami ta ce wannan babun din da ta zo anan bin nisa'i kici ta zo ne litta'liya wal istif'al bi ma'ana al if'al kamar istijaba da al ijaba ma'anata ina muku wasiya da yin riko da mata ai an gani ai utlubul wasiyata min anfusikum fi haqqihinna ku dinga neman yi wa junanku wasici da mata wajen kulawa da haƙoƙinsu an gani ko ku dinga yi wa wasunku wasiya ta hanyar yin rigo da mene mata ku kula da haƙoƙinsu ku kula da ainihin wasu tsarin rayuwarsu Allah ya madaukakin sarki ya samu dace to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in ita mace an halicce ta ne daga kashin awaza bayan Allah ya haifi ya halicci annabi Adam sai ya dube shi sai ya ga yana cikin cewa gashi a cikin aljanna ma shi kadai ba mace malam duk abin da kake samu a duniyar nan na mata ne in baka samu ka ba su ba ka jin daɗi kai namiji haka Allah ya tsara maka kawai ko ka ƙi ko ka so haka abin yake dan da ka ji wasu ɗan kuɗaɗe a aljihunka an ɗan samu yanayi zai kashe barin ƙaro kuma ka san nauyi ne ba ko baka sani ba yanzu mutumin da ya je zai ƙara aure yau akalla ina bukatar wata yar miliyan ɗaya tana ɗan sulu misali mafi ƙaranci kenan ko daga kama gida zuwa gyaran ɗaki zuwa biyan sadaki zuwa ƴan kunji kunji wannan a talaushe kenan misali ka san nauyi ne amma kana ji rayuwarka ba za ta zama a daidai ba yadda ya kamata sai da wa sai da mace don haka sai Allah madaukakin sarki sai ya halitta masa matarsa daga jikinsa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha ina fata an gani ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida aha wa khalaqa minha kaga ja'ala asha bi ma'ana khalaqa an gani ya halitta mata abokiyar zamanta tare da ita zauja Allah sai ce liyaskuna ilaiha liyaskuna amana ai ba mata ba ba ba shi sai yaran da gazan suna ta fusge fusge kaga mutum kaman ya dan samu wani dan abin nan to amma dai hakan abin yake ba da za a samu cikakkiyar nutsuwa jama'a sai an yi aure kuma kan lura da kyau da sunnar Allah jama'a zai yi wahala zai yi wahala kaga wani saurayi ya iya tara wani abu a rayuwa ya iya yin gini ya iya yin kaza ya iya samun kaza na rayuwa sai bayan ya yi aure me yasa alƙawari ne Allah ya yi wa annabi Muhammad cewa mutane uku haƙƙi ne akan Allah shi Allah ya wajabta wa kansa zai taimaki masu waɗannan mutane guda uku daga cikinsu wanda ya yi aure don ya sami kame kansa daga zina bai san yana bin yan matan mutane yana batsa yana yana yana zinace zinace yana shafe shafe duk waɗannan abubuwan ya zama ya yi auren ne saboda ya sami ne kariya da tsaro to manzon Allah ya ce haƙƙi ne akan Allah ya taimake shi shi yasa kai da ni da ku da su da mu kowa ya sani inda a ce wayonka ne ke riƙe maka iyalanka wallahi ba ka iya ba ko za ka iya ka zo da kyau kuma ka je gonan gwamnati wanda ba shi da mata ka je gona mai mata ka gani ya bambanci sai ke da yawa za a gonar mai mata ta fi ta goro albarka saboda wannan nauyin da Allah ya dora maka sai ya kiyaye maka rayuwar iyalinka karkashin wannan abu mun gane hikimar yawwa duk abin da ka taba sai ya zama kuɗi amma shi saurayi ba ma zai iya motsawa ma ya nemi wani abu ba safiya ta yana kwanci abin shi karfe sha ɗaya ya fito yana neman wata shinkafa a bakin hanya haka ne ko yaje mai shayi ta dan zame ruwan lifton kawai dan sha cikin sai dan yi dimi kawai tunda ba wani ba ta dani a kansa bai jin cewa wai shi yanzu ya kamata ya tashi wani abin kirki amma dai kana da matanka da yaya yau shi za kwanta a gida ina kai ina bacci ka kwanta ma za a tashe ka a kawo abin karin safe akalla dan kosan nan dan kukunin ne sai a samu dan taba ko eh ko da kwaya uku kuni in babu ko kulin kuli to ka san jiya kwana ba kanka dan haka ba maganar bacci ka dinga shan kewa ba wani yawa mun gane wannan ko yawa amma ku samari muna gaya muku kullum ba wai balaga bane isa aure eh capacity eh capacity shine isa aure haka manzon Allah ya faɗa kaka je ka aure ƴan mutane kwana uku kwana mai sati ɗaya ka ɗauki jahan ka ce sai safe ne eh ce wallahi za ka tafi zan tafi bini ina ka tafi zan tafi Legas ina fatakwal ina can fatakwal eh duk wata ka dinga aikon dubu biyu Allah ya kiyaye kaga wannan wanda ka zaman ka a gida ko in dubu biyu kake aikowa shi wani wani zai dawo sai an sai an tallafa masa da kuɗin mota ko ba haka bane ba Allah ya kiyaye shi yasa malam ayi lissafi sosai kafin ai auren nan ya zama kana sana'ar kuma kana kulawa da ita ana dan samun wani abin da yake dan shigowa to nan sai ya aga za maka yi aure insha Allah za ka rike in dai kana sana'ar kuma kana da nufin cewa in Allah ya da zaka haɓaka sana'ar nan zaka sai Allah ya taimake ka kaji eh ka kuma ce ba za a yi auren ba gaba ɗaya ce sai na gama gini sai na yi kaza na kuma sai ka tsufa ba ka yi auren ba eh shi aure dan kuruciya ne so ake da kuruciyanka kai auren nan ku ci ku ci ku gama tare da matar taka in ka samu hali ka karo in ka samu hali ka karo in ka samu hali ka kara karowa to wannan shine al'amari yayi kyauke eh namiji yayi karshen cika kenan mala eh amma ita ma ɗayan sai a ce maka dan wucin duniya a wata riwaya ko saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda baka iya ainihin wato ganewa da fahimta a zamantakewa musamman in kai rashin dace ka samu wata yar yakin sunkuru haka za kana ramewa kana rajewa kamar ana ɗiban naman jinka ana miya Allah ya kiyaye Allah ka inganta wannan rayuwar mata yau to jama'a kun ji don haka malamai suka ce wannan malama malama Aisha Isamuddin Ad-Dababi take cewa a littafin sa tace shari'atul islam harisatun 'ala al-mar'a karkashin ta aliki ta kan wannan hadisi tace shari'ar musulunci ta yayi kwadaitarwa akan kulawa da haƙoƙin mata an gani ma'aniyatun bil hifazi alaiha kuma shari'ar musulunci ta kula wajen baiwa mace tsaro da kariya ta musamman wal ihsani ilaiha da kuma kulawa da mace ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاعتذار عنهن والوصية بهن شيء ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يوي تبي وما تأذري والله ما ندم متمن دبيبا ما تأذري تو بدي تفضل ما لا فيها دي تبا شيء ما الله ينا يوم بي وما تأذري da kuma wasiya akan a rike su a kula da rayuwarsu an gano nan jama'a sai ta ci gaba da cewa wa min zalika هذا الحديث المبحث الذي ابتدأه بقوله استوصوا بالنساء واختتمه بقوله فاستوصوا بالنساء shi yasa wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa ya fara da cewa ya ku jama'a ina muku wasiya da yin riko da mata ku yi musu alheri ku kula da su kuma ya ƙare hadisin da cewa wastausu bin nisa ku yi wa junan ku wasici da yin riko da mata da kulawa da mata da kuma kyautatawa mata an gane wannan yace to sai ya zama kuma sai ce domin ita mace an halicce ta ne daga mai ƙashin awaza kuma wanda ya fi kowanne lankwasa shi ne ainihin wato wanda ke sama ya ce in ka tafi ka ce za ka ainihin wato za ka yi ne za ka miƙar da shi ya ce ka sarta hu karya shi za ka yi menene karayan na'am sai mu kuma riwayar muslim annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan riwayar yace wa kasruha talaquha karya mace shine ka sake ta da ka karya mace da ka saki mace ka karya ta dan daga wannan lokacin maganan ciyarwa maganan shayarwa maganan kaza da kaza shi yasa ma shari'ar musulunci ta kawo cewa idan an sami sabani tsakanin miji da mata to a tura wakili daga bangaren wa ɓangaren gidan maza wakili a tura kuma wakili ɓangaren zuwa ne ita ma a je a zauna a nemi daidaito in duk hakan ya ƙi ci ya ƙi cinyewa an gani rigima ta yi rigima to a nan sai a tsaye da za a yi in kuma an yi sakin aka ce ba wai an da ce na tafe ki da yamma sai ga an zo fara kwashe kaya wai kai ma bar a gallaza ma tsakani da Allah mata ya hausa ba su da cikakken ainihin wato hankali mai lafiya mafi yawa kuma rashin tarbiyyar addini ya kawo wannan mutum ya saki mace da safe yamma na yi sai a ce a ja kwashe kayan mu zai ma haka yi wa kai ja kafara annabi ma yayi saki in saki aibu ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin saki ko bai yi ba ya saki na Hafsa ko ya sake ta Allah madaukakin sarki da kansa yace masa mai da ita fa innaha sawwamatun qawwama saboda mace ce mai yawan ibadar azumi mace ce mai yawan tsayuwar dare ashe kin ga ibadan ki yana sa Allah ya sa a rike ki ku yau da ibada kuma ta a gida ba yawan kallon labari na ba da kallon garwashi wannan ba zai kai ku zuwa ko ina ba wa'azozi za a dinga ji karatuka daga wani malamai za a dinga jine da za a gyara rayuwa a yi tarbiyyar ya'ya a rayu a bisa tsari irin na addini jama'a mun fahimci wannan Allah ya samu gyara wannan kenan jama'a don haka kaga an nuna maka ma ana manzo Allah ya ce maka ne fa duk yadda kai da mace wai dan ka ji dadin rayuwar da ita ta zama a miƙe samban komai na ta daidai wallahi ba zai yi ba shi yasa ma ya zama shi namiji baya iya wadatuwa da mace kwaya daya sai a babin larura in ba yadda za a yi to sai a ta kukutawa a ta a ta gungurawa a samu a ƙare da kyar a samu a shiga aljanna ko kai ɗaya ta ɗaya ba ruwan ku ba ruwan ku da wutar rigima eh ka huta ai sai iya ce ina hutu akalla dai a samu biyu ko eh Allah ta'ala ya samu dashi amma za iya cewa talauci ne in shi ke hana shi ke mutane barazana kan magana kari to Allah ka wadata mu to kaman ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka ishara kan cewa ita mace fa in kace wai za ta miƙe samban duk abkana so ko ta dinga shi daidai to ba ba zai yi ga daidai din ba don haka sai ka yi haƙuri sai ka yi juriya sai ka kau da kai don ita tana rayuwa ne akan wasu abubuwa na rauni a rayuwarta tana da ɗabi'an jinin al'ada a kowane wata jinin nan yakan zo wasu da abubuwa daban-daban wata fusata yake zo mata yawan bushi wata ciwo wata yawan jin damuwa wata kaza abubuwa da iri-iri kamar yadda ilimomi suka nuna na likitanci mun gane wannan da ka sai an yi haƙuri da su kuma galibi za ka tada cewa shaidanu sun fi shiga jikin mata fiye da fiye da maza don ka tara mata guda ɗari samun ƙwaya goma kacal a cikinsu masu lafiya wanda ba su da wata matsala to an haɗa ka da aiki wallahi malam ina gaya muku wannan ne a bisa tajirba na yau da gobe shi yasa mace shi za ka dinga cewa in kike kaza a ƙarshen abin nan kaza fa ne zama kashin auren mu ba to sai ta ji kuma ba abin da yake mata daɗi irin ta yi wannan shi yasa namiji mai wayo baya nuna wa matan shi cewa in tai kaza a bakin aurenta wannan barazanar na banza ne kana yi wallahi ta yi dan shedan na nan a jikinta dama shi abin da yake so kai saki to kuma wani lokaci mutum yakan faɗi wannan a matsayin barazana ba a matsayin sakin ba to sai ta fitan yace kace fitan ta fita to kin sa kuke nan sai kuma an zo ne mata wato ai za ta malam na fice mata kaza to sai a tambaye ka yanzu me kai me ka kudurta a ranka barazana ko ko ka kudurta a ranka cewa tabbas in ta fita ka fita tsakaninka da Allah to wallahi malam kawai na dan mata barazana ne ce to auren ku nan saki bai tabbata ba amma an kace gaskiya na kudurta cewa na fike ta to saki yayi imam an gane wannan dan ana yawan zuwa da wannan tambayoyin eh ita ma sai bayan ta yin kuma sai daga mijin ya kawo da kai sai daga buwa waya a ga ta malam to ai mijina ya ce kaza kaza kuma na yin kuma bai ce mun komai ba eh bai ce miki komai bane saboda bai kudurta sakin ba ya so ne wai ki dan ji maganin ki ki yi biyayya ga Allah ki ka saba wa Allah ki ka saba wa umarnin manzon Allah ki ka saba wa mijinki kina cikin tsinon Allah ne yanzu an gane kuwa to ku fahimta ba ko kun gane eh yanzu ke kina cikin tsinon Allah ne tunda kin saba wa Allah kin saba wa manzon Allah kin kuma saba wa mijinki ya ce ki kin nuna shi bai isa ba shi ne wane wata mata dinga zare maka tana kai ne autan maza kai ne mana taimaka maka a kun Allah ba ta kenan bayan Allah haka za ka ci hakuri mana a gaya ma kawai kai dariya kai ha kawai ka fita a gidan ka kyale ta to ya za ka yi manzo Allah ya riga ya fara kun ji eh ko manzo Allah ya faɗa wani hadisi ko cewa ban taɓa ganin wata halitta mai tauyayyen hankali da addini ba kamar ɗaya daga cikin kunji manzon Allah suna da tawaya wajen mai wajen addini da kuma cikar hankali in ji manzon Allah da kansa to wanda ke da wannan larurar ina kai ina cewa za ka miƙar da shi koko ai sai dai a ta maneji a ta gungura to dalilin da ya sa kenan ma idan an yi saki Allah ya ce idza qallaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن من عدتهن za mu rubuta gaba Allah ya ce wa ahsul idda kuma ku kai da miji da kai take kace ni ba ruwana ta yi jini kuma ko ta yi ko bata gama ba ku dinga bibiya kin yi jini daya eh to daya kin yi biyu eh biyu kin yi uku to shi kin zafi da karshen mene igiyan aurenka abin da yasa Allah cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna yanzu mun dawo kan maza su ma wasu mazan malam yadda ka san wanda ya faɗo a gado haka za ga mutum yana ta cin mace kwashe kayanki ba mun gidana kwashe kayanki kafin yamma kuma ya ya gumi ya kama nadama zai ga ɗan ya zama kamar kufayi shi kai ashe matan ashe garanta ne ashe ka jifanta ne inna lillahi wa ashe jibin da mana ta rike ɗan kallo kai sai ga ɗakin ya zama kamar kufayi to ba Allah duk wadatanka kan ka ce ka je ka kawo wata matar an dawo an zauna an fahimci juna an iya jin daɗin zamantakewa ai ka bata kanka lokaci da yawa me yasa ba za ka hakuri da matar ka ba to kafin yamma zai zo ci a zo a kwashe kaya a gidan Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga gidajensu ba na ku bane ne kai ka gina amma Allah ce min buyutihinna sannan su ma matan wala ya kharujna dan an sake ki kake fita daga gidan ki ce bari ki tafi gidanku wa ya ce miki Allah ya ce wala ya kharujna kuma ka fita illa an ya'ti bi fahishatin bayyana sai dai su da ta alfasha wani aiki mummuna wanda ya kai girman a ce ta tafi gidansu sannan sai a ce tafi gidanku ku je da Allah ya faɗa ce wa tilka hududullah waɗannan abubuwan da ke karanta muku ba dokokin Allah ne wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu lallai wanda ya ƙetare dokokin Allah to wannan ya fi cikin shi sai Allah ya ce la tadri baka sani ba la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amran ila Allah ya kaddara faruwar wani abu bayan sake wallahi ma nan galibi aka gane kana son mace sai ka saki ta kuma duk yadda kake ganin tana matsa maka wani lokaci in dai ba abin cutarwar ta kai makura bane sai ka dinga tunani yanzu kila ma tsawon saurayin na yanzu zai fara kawo mata hari yanzu yaran na haka zan bari wani zai ƙara aron mata kai wallahi ba zai yi ba da ka dan ji wani sun suna ko da ba za ka rayu sai ka dinga jin wani abu damuwa a ranka ai wani ya fara neman ta ana son ai zafin shi amma abin ya kasancewa ni dai wallahi ina son matata wallahi diddade ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zai ka dinga kenan malam la tadri لعل الله يحدث بعد ذلك امرا haka iyaye mu ji tsoron Allah mu daina lalata wa ƴaƴan mu zamantakewar a gidan mazajin su ka duk maganar da ta kawo maka a matsayin ta ta ƴa mace kai ka dauka ka zauna kai uba ba kai bincike ba sai kai bincike shi wannan mijin da kake gani ɗanka ne kira shi wani in zo mana me ki faruwa tsakaninka da wanci ta zo ta karanta min kaza da kaza ke zo maimaita ka zazzara ido ko kuwa eh kai ma faɗa za ka iya ganin ma kila wani abu ne wanda ya faru wanda ana zaune ana shan shayi za a warware wannan matsalar amma in kai ma ka ɗauki zafi da ɗumin kirji ka ce bari ka je gidan ka taya ta faɗa bari ka tura yayin da je su zane kishiyarta me kai me zafi haka irin wani rashin hankali da ana yin shakatar hausa ko ba a yi duk abin da aka bi jama'a a hankali wallahi zai walwalo don kamar yadda bahaushe ya faɗa abinda kwanciyar hankali ba ka shi ba tashi hankali ba ka shi Allah ya samu dace to jama'a kun ji ta ce to wannan shi ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ta ci gaba da cewa fa hada i'tizarun an khata'ihinna wannan magana da manzon Allah yayi kamar yana ba da uzurin mata ne game da irin kurakurai da za su dinga aikatawa mazajensu wa'awi jajihinna da kuma irin lankwasa da karkata da suke da shi bisababi ma khuliqna minhu min zila saboda wannan ɗabi'ar abin da aka halicce su da shi an gane wannan ai dama ana cewa jini jijiya tana da mene na so ko wani za ga an barawo ne sai ta haifar barayi ko ba san wata uwar in masifaffiya ce sai ta haifan ƴaƴa masifaffu kawai ko ba a samu to ai jini ne an gane wannan jini ne yake jan mutane don haka su a tsarin halittar su kunji karkatattu ne lankwasassu ne don haka sai a dinga yin haƙuri da su an gane wannan ko sai ta ce fa hada sababin tabi'i wannan fa sababi ne wanda yake na ɗabi'a wa illatun fitriya kuma illa shi ma'ana wani abu ne wanda yake na tsarin halittar su tad'u ila rahmatihinna wa shafaqati bihinna wa tajawuzi anhunna wa aqlihinna fil islahi bil ra'fati wal musamaha shi wannan yasa mata za a dinga mu'amalancin su ne da jin kai da tausayawa da kauda kai game da ainihin wato laifukan su da kokarin gyara su ƙoƙarin gyara su ta hanyar tausasawa da bi sannu a hankali an gane wannan ta ce faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda badruddin al'aini ya faɗa badruddin al'aini wanda ya yi shirin sahihul bukhari Allah madaukakin zake ya saka mai jami'ai yake cewa tawasau ayyuhar rijal fi haqqi nisa'i bil khair ya ku yan uwa maza ku yi wa junanku wasiya da alkhairi wajen kulawa da haƙoƙin mata wa qala al-baydawi mal al-baydawi yace al-istisa'u qabul wasiya aka ce istausu ana nufin ku karɓi wasiya ma'ana usika bihinna khairan ma'ana maganar manzon Allah ne muku wasiya da yi wa mata alheri da kulawa da haƙoƙinsu faqbalu wasiyati bihinna don haka ku karɓi wannan wasiyya ta wadda nake muku din kulawa da mata da kulawa da haƙoƙinsu an gani wannan magana tana cikin umratul qari sharh sahih bukhari na badruddin aini an gane wannan ko sannan ibn hajar al-asqalani da shi badruddin aini sun yi kaito magana daga al-imam at-tibi rahimahullah an gane wannan cewa fadinsa cewa wasautu bin nisa'i khaira yace ai uqulubul wasiyata min anfusikum fi haqqihinna ku dinga neman wasici wa junanku game da haƙoƙin mata an gane wannan sannan aw uqlubul wasiyata min ghayrikum bihinna ku dinga yi wa wasun kuma wasiya da cewa su rike mata da alkhairi su dinga kulawa da su yadda ya kamata an gane wannan kai wanda manganin ibn hajar ne Allah madaukakin zaki ya gafarta musu baki daya tace qultu sai nace wala wa hasilu zalika ma'ana abin da ya faru a nan jama'a ma'anarsa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amuru almuslimina an yaqbalu wasiyatahu bin nisa'i manzon Allah yana so ne mazaje su karɓi wasiyicin da yayi musu na kulawa da mataye fayamalu biha fi anfusihim su yi aiki da wannan wasiyyan a tsakankanin su wa ya'muru biha ghayrahum kuma su umarci wasu su ma da cewa su dinga kulawa da mata fala yakuna minhum wala min sa'iri muslimin illa husna mu'amalatin nisa ya zama babu wani abu da ke tsakanin su da mataye sai kyautata mu'amala والبر إليه والبر إليهن والمسامحة لهن da kuma kyautata musu da kuma tausasa musu an gane wannan jama'a so jama'a wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske mu sani game da rayuwar mace don haka wannan bayanai imamu nasa'i a imamu an-nawawi ya yi a cikin al-minhaj ala sahih muslim da sauran wasu malamai Allah ta'ala ya samu dace da kai jama'a kun ji wasiyar wasicin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma mace ana zaginta ana cin mutuncinta ana dukanta ana hantararta yau ko an waye gari baka jin baka jin sha'awar matarka saboda dalili kada ka dinga kyarata kana gudunta dan ta fi ka jin damuwa akan rashin samun mutunci zuwa gare ka musamman mataye wanda suke fama da matsaloli irin na shedanu ina maimaita wannan in ka san matarka tana da wannan matsalar sai ka yi haƙuri da ita haƙuri na haƙiƙa jama'a don wani lokaci shaidanin da sukan kulla musu wannan nau'i da sihiri kawai kana zaune matar ka lafiya sai ka ji kawai ba ka san ma tana zuwa kusa da kai kamar yadda kai ma ɗin nan kakan zo kusa da ita wani lokaci ka nemi kusantar ta za ta ji a lokacin ba ta da sha'awa ba ta san ma ka kula ta ba ta san ma wani ma ya zo kusa da ita amma haka za ta yi haƙuri da kai ta danna zuciyarta ta yi haƙuri da kai ta karɓe ka a haka to kai ma wani lokacin ka rike danna zuciyarka kana zuwa kusa da ita kana zama da ita kana jin mai damuwarta ko da kana jin wani abu wani lokaci ka ji kawai ɗabi'atan saboda sihiri irin yadda shaidanu ke yi sai ka ji kawai mace kawai tana kamar tana warin kashi in jinni ya san kai mutum ne mai kyankyani sai ya sa mata wannan kamar doyin warin kashi ko warin jaba ko warin wani abu wata kuma tishe take zuwa wajen boka ya mata ana samun wannan amma dai mafi yawa waɗanda ke faruwa shine idan mace na da matsalar namijin dare a tare da ita irin shekarun da ke yawan zakewa mata to matarka za ta dinga fama da abubuwa iri-iri daga wannan ne sai wannan da haka mace ba ta zama jama'a ba magani kusa da ita akwai magunguna na ɗabi'a wanda Allah ya bamu ba sai ka je ka ta sai sai ba magunguna na ɗabi'a wani ma tsara ka cikin ku zai fito in tana amfani da shi a ɗan busar da shi a ɗan yi gari shi ana ɗan sha a ruwan shayi sai ya magance da yawa daga cikin matsalolin ku da kuke fama da shi jima mun gane wannan yanzu misali ba ba ana sa taron wuta a ɗaki ba eh to akwai wannan ganyen ai ganyen bisirin fagen nan wani za ka shi nan mai mai mai mai karfin kanshi in ka matsa halin ka za ka ji shi yana da kamshi kuma da yaji yaji ko ba san shi ba eh to ku sani ba Allah ya yafe muku almuhimmi ne yana da amfani yana koran shaidanu a gida kuma yana maganin sauro saboda in zaka je daji ka samu wannan ganyen ka aje sha daki da yawa ya bushe a tsinke shi da an zuwa nan barbala a wuta in Allah ya da duk wani shaidan da gidan zai fita zai gudu abu na biyu duk wani sauro ko wani muguwan mugun kwaro a dakin nan insha Allah shi ma in bai gudu kuma zai mutu yanzu ba an samu alheri ba ba sai ka je kullun kana hawa da mosquito coil ba wanda shi wasu yana cutar da su yakan shaƙi hanyoyin numfashi wani in ya sa shi a ɗaki ma ko numfashi mai kyau bai iya yi saboda yana chokin wannan abu yana yana kan kama ƙogwaro wani lokaci ko wani abu abubuwa da iri iri sannan hatta wannan ganyen taba-taban nan wani zaga yana fitowa a jikin wuraren da ruwa ke wucewa ya an falafalan ganye mai kamshin nan in ka ganshi ka bar shi kaɗan in ka kaje shi gida ka busar da shi riga ɗan sawa a gida ana hayakin sa yana koran shaidanu a gida gaba daya da izinin Allah da wasu miyagun abubuwan da ke cikin gidan mutum kuma in aka shashi misali aka yi garin sa yaro yana da yawan gagara gagara sai a dinga bashi yana sha a dinga ɗan zama a ruwan kai na wanka da shi insha Allah za ga wannan rawan kai da yawan fusga da yara sai zaka sun daina kaga wannan ba na bari wani sai ka je wani gari ka je ka nemo a wurin wani ka kashe kuɗi kaza da kaza amma sai a ta faɗi ba kwanciya yawa sai gobe wani ya zo da biro takarda ya ce ma ta rubuta mu a ba rubuta ba ne kai za ka kiyaye kawai Allah ta'ala ya samu dace na na eh ni na gani eh kaji zan iya ce matan yanzu yan dumi a dumi ne eh kana yi su ma suna maka ko in ka musu kankara sai zai maka na fille to kaji wai na ita ce zai baka Allah ya kiyaye wallahi ma na akwai su ai shi saka ji manzo Allah ce ba na ba ku labari game da mata yan aljanna ba akwai hadisin da Imam Tabarani ya fitar a shi mu'jam dinsa ba zan yi tunawa al-kabir as-saghir ko al-awsat ba zan yi tunawa ba amma dai abin hadisin ke cewa mace daga cikin mata yan aljanna akwai matar da in dai kika samu sabani tsakaninta da mijinta ko da ma ita ce mai gaskiya da daddare ba ta iya yin bacci za ta ce ba zan taɓa iya yin tozali da bacci ba har sai ka yafe min kayan da cewa wannan matsalar ta wuce tsakanin ni da kai ba za ta bari wannan daren ya wuce ba tana jin haushinka tana huci tana tana tana nunkufurci tana jaye-jaye tana habaice-habaice duk ba ta wannan sai ta nemi yardan ka ce a wallahi ba komai ai na yafe ba komai wallahi ai zan baki hakuri ki hakuri Allah ki yafe min ci wallahi ba da nufi ma na yi ba ci dan Allah ka yafe ka yi hakuri ana ba juna hakuri kaga wannan ya fi daɗi ko to amma mata yan aljanna manzo Allah ya ce wanda yan aljanna fa duniya suna da wahalan gani sai ya kare mukaddim ya ce wai da wuya ne da ganin su da wuya akwai su wallahi wala su mata da yawa damuwan na ta san lokaci ne kawai zaka ga abin ya zo ya wuce kuma an zo an samu an sasanta amma malam mutum ya wata guda tsakanin shi da matar shi wancan na kwana a falo wancan na kwana a wadaka yau wani ya kwana a falo yau wani ya kwana a wadaka kai kamar ana yakin ba sasa in yanzu sai dai a jama'a kuɗin cefa ne kawai ga kuɗin cefa nan in yi dace ma ga abincin kwano aba ma ne zaman doya da manja aba wani irin kunci rayuwa ne wannan ba a san irin wannan jama'a mu yi kokari mu gyara tsakaninmu amma mu yi domin Allah sai Allah ya gyara mana amma in dai kai namiji kullun kana yin bibiyan laifin matarka kai dan sanda ciki ne ko billahi la ilaha illa huwa ba za ka taba zama na taba duniya kai ka sani kila ka da wannan uwa ko wani wa ko wani da ka zama da mata duk irin wannan ne in dai ba za ka yi hakuri da mace ba duk wani abu da ka gani karami da mace ka ce kaza an yi kaza kaza an yi kaza ai mun karanta sa ashan naku ko zawjil ashannak in anziqu tallaq wa in askut wa'allak kaga zauji ayayahu ghayayahu tabbaqa'u shajjaki aw fallaki aw jama'a kullallaki kai wannan tace zauji almasu masu arna war rihu rihu zarna kai mazan kare malam zauji malikun wa ma malikun malikun khairun min zalika lahu kaza wa kaza kaji maza na kirki maza kuma na ɗayan Allah shi kiyaye ki zaka ce ma akramahunna illa karim babu wanda ke girma mata ya kyautata musu sai mutumin kirki wa ma ahanahunna illa la'im babu wanda ke wulakanta mace yace ai na ci mutuncinta na tungarta ta manzo Allah ya ce ba wanda ke wannan sai mugu sai mugu mutum mutumin banza shi ke ma mace cin mutunci da wulakantawa Allah ka bari karatun namu ya yi ta rasa ne yau to muna fara miki nan kun ji tara to za mu iya shiga wani babin insha Allah ta'ala jama'a mun kiyaye wannan ko Allah ta'ala na nufin kiyayewa za ka jama'a mu yi kokari kwarai da gaske mu kula da wannan bangare na matayenmu domin mu sami ingantacciyar rayuwa mu kuma sami kyakkyawan zamantakewa wani ma a gaban 'ya'yan za ga yana dukan matashi ko ba a samu to nan kana jefa wa ‘ya'yanka cinka ne na rantse da Allah babu wani ɗan da zai ga ana wulaɗinta mahaifiyar shi gida ne ko ya take a gaban tsaye kana cin mutuncin mahaifiyarsa to wata rana sai ya maka rosu aha to ka ji ba to ka gani ya ma abokan karta ka gani kaji har ya kaga tara da addama wanda ya gani ne wannan wani da shahidin mai ahliya yake ba da labari don haka ko faɗa kuke tsakanin kai da ita ku je ga ozarun ku yi kayan ku ku gama kada ma yara su fahimci akwai wani disparity ko akwai wata matsala tsakanin kai da matarka kakka yadda kakka yadda ko da ita fita maka kaza da kaza a gabansu sai ka mallaki zuciyarka ai manzo Allah ce laysa shadidu bisur'a ba mai karfi bane gwani iya kokawa a inna shadida alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mai karfi na gaskiya shine mai iya mallakar zuciyarsa in yayi fushi idan ka zo fushi baya ɗaya ne ya kai mu dare ana ta ce ce ku ci saboda mutum bai iya mallakar zuciyar shi akan dan abin da bai taka ya karya ba wani lokacin abin ya akwai zafi amma ka koma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata fitina fa ana maka ita ne a gwada ka a gani kana cin ta ka tsallake sai Allah ya bude maka hukun arziki kana kasa haƙuri na rantse da Allah in Allah ya matse ma totir ya zare ma tallafi ta wasu yankunan kai Allah ya kiyaye za ka gane cewa shayi din ai da ruwa ake yin sa Allah ya samu dace haka mu kyautata jama'a mabahasi na hudu annahyu an intimati atharatin nisa haka ne hani game da neman bin diddigi don ka gano laifin matarka manzo Allah yayi ya hana ka dinga kokarin kwakulo laifin matarka dan sai ka samu Allah ya samu gani dama su aka suke in kuka ci zaka dinga tarawa kin ga shekarar nan kin mun kaza ran nan ma kin yi kaza ran nan ma kin ƙara mun kaza kika ce in yi hakuri ne hakuri to me zaka ambata bayan kai kika ce in yafe aka kira bakwawa ne aka kira wani aka yi zama na ce na yafe kika ƙara mun kaza kika ƙara ne tawa yanzu gashi nan ma kaza duk da aka yi ma yanzu kaza wace nufin yi ka ka mata ne yi laifin ma saboda ka wata in shaidanin ta ya motsa abin nan da baka so a yi wallahi ta yi ci mhm mhm ka gani ba babu kyau jama'a babu kyau kun ji hani game da neman asarat shine tuntube laifi na mata kakai haka kakai zama dan sandan ciki ka zama dan sandan wanne duk abin da aka yi kawai ka ce a wuce a rufe a wuce wurin kawai a sasanta a wuce wurin amma magana yawan bin diddigi sai ka gano wani laifinta ko wani kasawanta to wannan musulunci ma ya hana قريبا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن محارب بن دفاع عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم إمام النسائي شيء ما لم عمرو بن منصور يا كرم تدسو ون حديث أن قال ون ما لم يثقاني لك سمى من يمالمي أبو سعيد النسائي شما رب ما لم ثقة ثبت أن قال إيه إمام النسائي يا روي حديث سعيد shi kuma yace qala hadathana abu nu'aym yace malam abu nu'aym ya ganta da ni hadisi shine wani al-fadl ibn dukayn sunan shi kenan al-fadlu ibnu dukayn babban malami ne yace an sufyana daga sufyan ibn sa'id al-thawri shi kuma daga malamin sa shi kuma yace an muharib ibn dithar shi kuma daga malamin sa muharib ibn dithar as-sadusi al-qadi an gani hadisi ne ingantacce al-imam al-bukhari da muslim ya fitar da wannan hadisi da imam abu dawuda da ibn hibbana cikin littafin al-ihsan ya fitar da wannan hadisi an gane wannan illa iyaka a wasu riwayoyin babu wancan ƙarin na ƙarshen wannan hadisi yake cewa daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara mishi yadda da mahaifinsa yace naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan manzon Allah ya hana mutum ya dawo tafiya a cikin dare ya auko gidansa ba tare da sanin matarsa ba mun gani kawai a ka auko gida ba maganin cewa ina tafi rana kaza zan dawo rana kaza wannan a wannan ba a san kai wa matarka ina fata an gane wannan eh manzon Allah ya hana kaji hani akai naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan manzon Allah ya hana mutum ya dawo tafiya cikin dare ya fado wa matarsa gida a cikin dare an yi takawwanahum ya zama ya ha'ince su yayi kaman yayi tafiya alhali ba tafiya yayi kaman ya tafi anguwa alhali ya labe ne yana son ne ya jiro gidan a wani lokaci dan akwai wani abin da yake so ya bincike akan ya gano manzo Allah ya hana wannan tun da kaga ya manzo Allah ya hana to wata rana za ka ga abin da zai dame ka kuwa ka san Bahaushe ya ce duk kazantar da baka ganta ba tsafta shi eh duk kazantar da baka gatta ba me take tsafta ce yanzu mutum yayi sa kaya fesfes yayi kaza kaza amma wani in ka duba boxan shi malam to wannan aka aje ma abin nan kai da kanka ma za ka yi shi kai shi ma in ya dauko haka zai ya je jefar da shi amma saboda yana cikin yanzu ya dora farar riga ya sha turare ana ganin shi har ma matsowa kusa da shi ake ko a kaga wancan din da ba a ganshi ba ya zama mene ya zama tsafta to haka ɗabi'u da halaye su wajen zamantakewa in ka cika binciken diddigi sai ka gano laifin wani sai ka gano gazawan wani to ba za ka ga abin da maranka ba zai so ba an ji wannan jama'a ya ce an yi takawwanahu manzon Allah ya hana mutum ya ha'inci iyalansa wajen dawowa babu zato ba tsammani babu aune kai a gan ka faɗo manzon Allah ya hana aw yaltamisa asaratihim ko kuma ya je yana neman yana bin diddigi yana neman laifin su an gane wannan manzon Allah ya hana wannan haramun ne kai haka an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace a الإمام النووي عليه رحمة الله أشكي رواية وأنا رواية yadda ta zo a cikin sahihul bukhari ba ta zo da wannan ƙarin ba an gani an yi tahawwanahum babu wannan ƙarin a cikin sahihul bukhari an gane wannan eh amma ta zo a sauran me a sauran riwayoyi an yi tahawwanahum ya hana ainihin wato ne mene mutum ya je ya haɗin ciwa ne iyalansa an gane wannan aw yaltabita akaratihi ko ya dinga neman lifukan su yana sai ya ga wata yar matsala ce kawai ya ce to ai dama na fada dama an bana nan dama kaza da kaza ake a gidan nan waye mutu waye tashi an gane wannan to wannan ƙarin ta zo a riwayar muslim an gane cewa aw yaltamita akaratihi ko kuma mutum ya je yana neman ya ga laifin ainihin wato matarsa don ya kama ta da wani laifi ko wani abu kai ta roƙon Allah ya gyara maka iyalinka irin addu'an da yawanci ba ma yi abubuwa ne masu muhimmanci jama'a an gani ka dinga roƙon Allah ko kai malami ne mai wa'azi mai karantarwa ka dinga roƙon Allah ya ɗaura ka akan ɗalibanka su dinga jin maganarka suna kuma ƙoƙarin yin aiki da abin da kake gaya musu in ba haka ba sai ka kasa yaya ɗalibi ƙwaya ukun ƙwaƙwara wanda za a ce wannan gashi wani wanda ka karantar da shi ne zan mai tarbiyya saboda ne sai Allah ya taimake ka sannan wannan don ku haka ne hatta ita kanta matarka ka dinga roƙon Allah ya Allah ka inganta ma rayuwar matata ya Allah ka sa ta daina waɗannan ɗabi'u miyagu ka sa goshinka a ƙasa malam ka gaya wa Allah kai ma Allah kuka shi Allah ina kawo kukan ɗabi'u da halayen matata ya Allah in ɗabi'u na halitta Allah babu abin da ya gagare ka canzawa da kunfa ya kunu Allah ka canza min miyagun ɗabi'un matata ka gyara min rayuwarta ya Allah ka ba ta ikon gyarawa da sauransu kai tabbata addu'a wallahi malam za ka zauna lafiya Allah ka ba ta ikon kula da tarbiyyar 'ya'yan nan ya Allah ka sa ta zanto mai riƙon amana Allah ka sanya ta zanto mai kaza sai mata ka zanto ta ƙwarai amma kullum neman laifi ma kake yi dan ka samu ka sami abin da za ka kama da laifi a kai gaskiya wannan akwai matsala akwai matsala kuma kai ma ɗin ya kamata a bincike ne yanayin hankalin ka gaskiya an gane wannan a yi ƙwarai kuwa na to ai wannan zargi ake yi kaga an idan akwai element na zargi kana zargin matarka tana bin ta bayan gida an gane wannan an gane zancen ne yawwa kun san ba kuma yake a gaban yara ba ko yawwa idan matar mutum tana bi ta bayan gida shi kuma yana da zarge-zarge to babu laifi ya kafa mata su 'yan kamarori ya zama fa'idawa don ya gano saboda me zama da irin waɗannan matan ba shi da alkhairi za ta gurɓata mishi mene ɗabi'un yayansa hatta in lokacin auren yayan ya yi ta dinga cewa wannan da uwarsu kaza take yi wa zai ɗauki aure ya bashi muna da wannan gorin a cikin hausawa ko da mutum da kirki sai a ɗauka kawai tun da iyayen shi yana da kaza da kaza abin kunya ko ba haka bane ba yawwa to shi yasa in ka fara da zargin wani abu kai tsaye ka fito gaya mata wance eh akwai matsala kaza ana zargin ki da kaza kuma ana gaya min cewa kaza in ma akwai ki kiyaye ni dai asali shi na aminta da shi na yarda da shi amma kila waɗancan da suka gaya min akwai wani dalili za ka gaya wannan maganar kila sun ganki abin da bai kamata ba kuma wani makamancin wannan ka fito ɓaro ɓaro ka gaya mata dan ta sani wajen Allah ya ce da ke daga nan shi kan tarina dama saboda tana ganin baka gane ba ne kaga baka yi wani dogon bincike ba baka tsaya kana ta wani kaza da kaza ba sai ka ka taimake ta amma kai ta cewa bari in biligi sai na gano to kuma zaka gano din to yanzu menene amfanin wannan gano wanda kai an riga an haihu an samu duniya Allah shi kyauta Allah shi kyauta to ina ganin sai mu tsaya nan ina ga lokacin ya kare ka darasi mai zuwa insha Allah ta'ala gobe da kini ko mu dan taba karatun nan gobe ba laifi na'am to gobe da asuba insha Allah ta'ala sai mu kan dan tabawa abin da ya samu a wannan littafin sai mu ƙara sanin wannan hadisin da hadisin da kan bayan shi Allah ya madaukakin sarki ya mana jagoranci na alkhairi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana marasa lafiya mu Allah ta'ala ka ba su lafiya wanda ke fama da matsaloli na rayuwa da zamantakewa Allah ka daidaita tsakaninsu ya Allah muna roƙonka ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka tsare mana abin da ka bamu na noma ka sa ya zanto alkhairi a gare mu ya Allah muna addu'a ga ƴan uwanmu da ke Falastinu da ƴan uwanmu da ke yankunan Zamfara da yankunan Niger da yankunan Katsina da dukkanin yankunan Borno da Najeriya baki daya Allah ka zama da mu lafiya ya Allah waɗannan mutane da aka yi aka tarwatsa su aka lalata musu yanayin su aka bata musu abin nan yanayi Allah muna roƙonka ya Allah ka dawo da kwanciyar hankali ka dawo da tsaro ya Allah kuma Allah ka ƙara kare mana yankin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka shugabannin mu Allah ta'ala ka ba su tausayi ka ba su tawfiki na kulawa da al'amarin talakawan su ka ba su ikon sauke wannan nauyin da ka dora musu ya Allah Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka dora musu ya Allah muna roƙonka a dace da mu da alƙalan duniya da lahira ka sanya mu daga cikin bayanka da ƙwarai Allah ka ba mu ikhlasi a cikin zance da aiki Allah ka ba mu ikhlasi a cikin zance da aiki Allah ka tsare mu daga riya Allah ka tsare mu daga ciyarwa Allah ka tsare mu daga neman suna Allah ka tsare mu daga neman na'iya Allah ka sanya dukkanin ayyukan mu na yi domin neman yardan ka ne kadai ba da neman yardan wani ka ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته